الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد دار الجمعة ashirin da kudu wajen sha'aban shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira na da muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makar zuwa madina wanda ya yi da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida da lafiya in ba a dawa ko sai a nan sai na tara a wannan littafi mai albarka yau za mu darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka na waza'ifu ramadan na babban malami a tarkibin littafin da ɗa'ifu ma'arif inda muke a daji na saba'in da bakwai wannan shi ne darasi na ƙarshe a littafin insha Allah ta'ala inda muke cikin fasalin fi wada'i ramadan fasalin da yake magana akan ban kwana da ramadana za mu tashi farkon tashi inda ma da yake wa inna ma kana yawan fi ilimin ramadan kadai wato ya kasance ya zo irin idi na ramadana aidan da jami'in umma yinin idi na ramadana shi wato idi ga ranar sallah kenan idi ne ga dukkanin al'umma لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من السائلين domin ana yanta ma'abota manya-manyan zunubai a wannan yinin yinan na da daga wuta bayan da shi ko fi yin mazini ko da bilaburan a ranar da yi almazini ko masu zunubai za su haɗu yadda shi ko fi za su haɗu a wannan yinin bilaburan da nagartattun bayi إن الأبرار الذين نعيم ثم تدري بي ذات عند ذات السماء كما أن يوم النحل كما إذا أنا صلى ببيتما هو العيد الأكبر إذا في ران إيدي ببا إذا في جوا ببا صلى لأن قبله يوم عرفة دومن كافر ران ببا صلى يعني ران عرفة يوم وهو اليوم الذي لا يرى فيه la yura fi yawmin min ayyamin dunya ita ce irin yinin da ba taba ganin irin sa ba a cikin kwanaki na kwanakin duniya ranar arba ba ba ka da wani yini dindin din da wannan yinin duka kwana ɗari uku da sittin in dai yini ne ba dare ba yawwa bima da yini aksara uka za'in minan na uka kaha minan na minhu ana yawaita yantattu daga wuta wannan yin na ranar arfa ba mana hauji ka minan na rufi domin to duk wanda aka yanta shi daga wuta a wayan nan yinin guda biyu ranar karamar sallah da babba fa innahu yawmu aid to balahu yawmu aid to wannan jeje da ranar idi duk ka duk kayan da ka samo sababbi da tumatir da kai inda ba in ta daga wuta ba ai kai baka yi ba yawa iri ko da baka sa kaya ba dai an yi ta daga wuta to kai iri shi na wanda ma ne yake so ba wa man fatahu al-ashqu min al-yawmi duk wanda wato yanci ya guje bata ya rasa yanci a wannan ranakun guda biyu karamar sallah da babba balahu yawmu wa'idun shi ba a yawmu idin bane yawmu wa'idun ne shi ranar narko ce a gurin sa Allah ya kiyaye lamma kanat al-maghfiratu wal 'itqu kullum minhuma murakkabun yayin da gafara da yanci dukkan su suka kasance wato matsayi matsayi ala qiyam ramadan wa qiyam matakai dangane da yin azumin ramadan da kuma tsayuwar ramadan amara Allah subhanahu wa inda ikmali da ajjati da takbiri to Allah madaukakin sarki ya yi umarni yayin da zaka cika adadin kwanakin da takbiri to karka yin kamba wa shukuri kuma ka gode masa فقال جيزا ولتكمل العدة دم كل عدة kwanakin wani tukar biyu na kuma dan kurta an wato girmama Allah alama da kun dangane da abin da yake da kuwa kai na yin azumin ranar arba da kuma azumin wato a ramadan to shi ne yake wa la'allakum tashkuru domin ku gode wa Allah sai ce fa shukurun man an'ama ala ibadihi da da godewa wanda ya yi nima ga bayansa da tauhidin rusiya wato ta hanyar dadar da su ne ta hanyar yin azumi wani kiyami da kuma sai wanda ne wai an haji ma ne da taimakon su da yi a kan wato wannan sai wanda da taimakon su da yi a kan sai wanda to shi ne malam zai wa maghfiratuhu lahum da kuma gafarta musu da yi wa aikihim minan nar da kuma yan su da zai daga wuta an yadkuru to su rika jin Allah wa yashkuru kuma su gode masa wa ita kowace iyaye su haka su kasu iya inda a su wajen jin tsoron Allah wajen kiyaye Allah ya mana a daga hu maulahu minan nar ya kai wanda ubangidansa ya yi jaji daga wuta in ya ga an dawuda ba da an sirka auren ina maka gargadi kar ka koma kangin bauta bayan ka zama bawa ba ka bayan ka zama ɗa Allah ya yantar da kai ka zama ɗa daga bari shiga wuta kuma ka koma bauta ta yi sabo in ya ga an dawuda ba da an sirka auren ila yin auza ka koma zuwa ga bautar zulfin kar ka koma cewa ne a yaba a duka maulanka minan na yanzu shin ubangidanka ya lesan ta ga barin wuta wala ta hindu anha amma kai ba za ka fadi daga barin shiga wutar ba an gane ko yawwa Allah ma rubutun gaskiya ne san ta ka amma kai ba za ka samu mafaka ga barin wutar ba in ka ne da rahmatu lil mu'minin idan har rahama ta tabbata ne ga masu kyautatawa wal muti'u la ya'tu minha ko kuma ka ce in ka nace rahmatu lil muslim duk da cewa rahama ta tabbata ga masu kyautata fal muslim shi ma ne sako la ka su min haka ne mun ta kauna ga barin rahamar Allah me yasa ni ce wa in ta kulil maghfiratu lil muttaqin duk da cewa ita ma gafara tana tabbata ne ga ga masu tsoron Allah fa zalimu li nafsihi wanda ya zalunci kansa shi ma gairu mahjubin anha shi ma ba a yi wata mace miki tsakanin da rahamar ba ni ne ma za a iya bai shine in kana la yarjuka illa mu'minin faman alladhi yarju wa yad'u al-mujrim wa ne mutum an gane ku in kana la yarjuka illa mu'min in ya kasance ba ni kaunarka an bai da ku illa mu'min sai wanda yake mutum ni kyautatawa faman alladhi yarju wa ne ne zai fata an gane ku wa yad'u al-mujrim wani ne zai rika fata na cewa kowa ya shiga rahama kuma wa ya da'ul mujnibu ya da'ul kuma mai sabo la yarzuka illa muhsin wa man alladhi yarzu wa ya da'ul mujnibu shi ma wannan kaiwa matuƙa ne wajen cewa Allah madaukakin sarki baya so bayi su fada ne su shiga wuta tunda Allah madaukakin sarki yana masu kyautatawa ma yana ba su rahamarsa kuma rahamar da ta da gafara ta asali ana kankare zulmin wanda ya sabo ne to duk wanda bai yi sabo ba Allah ya janyo shi jiki min ba da aula kuma wanda ya yi sabo abin da ai amfani ga gudu wanki idan ka kawo sabulu ba kayan dauka ai bai yi amfani ba to shi ne abin da yake nufi tunda Allah yana gafara kai kuma mai zunubi ne to shi kuma Allah madaukakin sarki dama a cikin wato sunnar ta shi ne gafarta wa mai zunubi duk da yake gaskiya ne mai kyautatawa ya kula da shi to mai zunubi ma in ya dawo shi ma zai zai kula shi ne abin da ake so a lima la yuzil abu mai rabbina ni za mu za mu rika fatan neman abu a gurin ubangijin mu ba wa kai malai da ma'u wa kai malai da ma'u fi ilmihi ni za mu za mu rika kwadayin jimurin Allah ba bi al-ilmu jimuri ba malaman tsoro suna cewa ko malamai iyaye na da suna bambanta tsakanin haƙuri da jimuri domin haƙuri bai kai jimuri ba suka ce bambancin jiki ne shi haƙuri za a iya ma abu ka yi haƙurin dole domin wani ne zo ta kakar ka ɗauko kai ka kalle zai ga yafi ƙarfinka sai dai kai Allah ya da yawwa amma idan wanda ya taka ka sai ka kalle shi daga idan ma duka wannan ake yi kai ka san ina za ka buga a jikinsa ba saboda ka fi karfin da ta ko'ina to ne shi ne jimuri to Allah madaukakin sarki alhalimu abin da yake yi domin ya ma fi karfin hakuri domin duk abin da muke yi misali mutum da yi wani lahi masar la'ana kullum kana samun wata wata akuya da jigo ce ma barna da karo sai ta gudu kana zuwa wata ran kawai sai inda take guduwa sai kofa ta rufe da ita kawai da ko ina ba hanyar da za ta fita ko ka kama tsira a dini a cikin rai da kai sai ji ya daɗe ne ba ta ajida ba duk maganin da za ka sa ya fice yau kuma ga ko tarkace babu daga kai sai ji ai ka zan kai ne ji in ka bugun da za ka yi mata yadda za ka kashe shi ba sai ka zaɓa in ko ka kare ka kyale ji to kai sai dama to wani lahi magana da ana to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa wa fi sahihi ya zo a bukari annahu ta'ala ba'i ya bi abdihi arhamu min ummi Allahu akbar Allah madaukakin sarki yadda yake jin kan bawa ya bi uwa jin kan ɗanta kowa ya san da yadda uwa take jin kai na ɗa قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم Allah ya ce ga musu ya ko bayina waɗanda suka wato asrafu suka wuce gona da iri a kan kan shine asrafu la tajhadu li rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah duk yin zulmul da kai wa Allah kada ku yanke kauna kai dai ko ba gurin Allah Allah ba mutum bane zai kula kai ya ji ba kuma ba biji kan ji za a ji rana da kiyama ba kai da ke ce ka san kai mun kaza kai kaza eh na ya Allah wa na ga ba wai dan ka babu yace to je kana yaje ba to sai ce inna la yaghfiru dhunuba jami'an kun ji Allah yana gafarta zunubai duka diyawan fa ya ayyuha al-asi ya kai mai sabo wa kulluna kadhalik dukkan mun mu ba sabo ne eh dukkan mu ba sabo ne la ta'lamu rahmatillahi kada ka yanke ƙauna daga ramar Allah ne su ya fa'ali ka saboda munin ayyukanka fa kan fi yadi na ayyami min mu'aqiqin min na nawa nawa ne a cikin nawa ne daga cikin mutane a cikin waɗannan kwanakin min mu'aqiqin min na da za ka ga wato waɗanda aka yanta daga wuta min amsalika ire-irenka wani ma ya fi ka zunubin kuma an gafarta ma kai dai kuma kawai sai ce fa an fi yuballa bi maulaka kai dai ka kyautata wa ubangidanka da su Allah ke to ta tawa da su domin na yau fara idan ka ce Allah talaka ne zai baka talaka idan kuma ka ce huwal ganiyul abi sai wadata ka eh yadda ka dauki Allah ana inda wannan abdi wa ana ma'ahu idza da in ka ce Allah talaka ne zai kyale ka talaka idan kuka ce mai kuɗi ne shi in ya zo kuɗi ya zo kace in ya ƙare da zuwa zai ban wani ka daina Allah zai baka babu kuma ba Allah baya da haka wannan shi ne to shi ne cewa wa tubi ilayhi ka tuba zuwa gare shi fa innahu la ya'liqu 'ala allahi illa halik ba ne halaka a gurin Allah an ba halakakken ba da ya ga shi halakakke ne ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya rufe haka amma an kai da rahmar sa tana da fadi to sai sa kai malin ce idan auja'at dhunubu fadawiha birabi yadin billai wallai da musulmi wannan baitin ya yi kyau idan auda aka zunubu idan fadawiya idan zunubai suka sa ma ciwo fadawiya to kai musu magani sai ya rasa magani zai ce birabi yadin billai ta hanyar daga hannu da dare wallai da musulmi lokacin dare ya yi duhu eh lokacin kai sai wa Allah kuka kai ta aji kai ka san abubuwan da kai sai wa Allah ya gobe ba kai kuka zai yaje ma wala taqna anna min rahmatillah kada ka yi kauna daga rahmar Allah innama qanutuka min min dhunubika azam domin yanke kauna daga rahmar Allah ya ma ku zunubin naka jima لا تأتوا من روعه ولا يأتون الكفر ولا تأمنوا من مكره والآمنون الفجر ما بين الروح والرجاء تكون نفس بلى انه لا يأتي من روحه الى القوم الكافر yawa saboda haka aka imamu imamu ta imamu ta yi yake fada kada ku yanke kauna daga ramar Allah ba ku yanke kauna kafirai ne kada ku ku amintu daga da bakarin Allah su kuma masu amintuwa da bakarin Allah su kuma hajirai ne ka zama bayyana kaujiyar raja tsakanin kauna da kuma fata da tsoro yan baki liman ya jira aiki ka fi ramadan minan nan ya kamata ga wanda yake fata kaunar yanci a cikin watan ramadana daga wuta an yi ajiya da asbari ya zo da dalilai waɗanda su jibar iska minan nan wanda ke tabbatar da yanci daga wuta kana abu kilaba ya wace ku fi akhir jahi jahiyatan hasana abu kilaba ya kasance yana yanta a ƙarshen duk ƙarshen wata sai yanta baiwa kyakkyawa musayyanatin wadda ta taɓa ado Niza yanzu ne ake halƙiƙan nan na yana fata shi ma yadda ya yanta wannan baiwar daga shiga wuta shi ma Allah ya yanta shi daga wuta wannan kuma akwai hadisi da ya nuna idan ka yanta wuya yi bawa daga wuta yana da gaɓoɓi ɗari uku da sittin dalilin wannan gaɓoɓin nasa kowace gaba za ta zama fansa da gaɓarka daga shiga wuta kai ma da uku da sittin ne da kai yancin bawa da kai وتقدم في حديث سلمان من فتر فيه سائما يا غوات حديث سلمان في أدوى اللي يسير من عاجز كان مغفرة لذنوبه لا غفر كما ذنوبانك وإنك لرغبته من النار كما في ذنبه مرحنك daga wiyayensa gabansa daga wuta wa man khaffafa an mamluki duk wanda ya sauƙaƙawa mai aikinsa wanda yake aiki a ƙarƙashin ka haka yarinya gida ko wanda yake ma house mate ɗinka hatta shi ka ga ba damar cewa a wannan wanki ne za ku tara da rana sai dala a ji sai bayan asuba ko sai da daddare wannan abubuwan yana da kyau yana da kyau a ji da ana ji an ji an yi sharuwa kai dauka kai wani aiki mai yawa za a yi sai a akwai shi baka ga rana ake ba duk wannan yana da cikin abubuwan da ya kamata ba wata aka ba zai ba amma a duba lokacin da chemical energy sai yana nan yawa to shi ma wannan kai Allah yana duba domin tausasawa ce kai ma sai Allah ya tausasa ma kana lahu aikan min nar an an ka je kasance mai masa yanci daga wuta wa bi ya zo fa tasiru bi min arba'in kisal mun biya wannan ba ku yawaita dabi'u guda hudu a watan Ramadan fasuladaini tarzauna bihi ma rabbakum guda biyu daga cikin dabi'un suna janyo muku yarda ubangijin wa kasulataini la bina lakum aqli anhuma guda biyu kuma ba ku da wadatuwa ga barin dole ma ku ba amma kasu na dani na dani da zauna ne ba rabbaku amma guda biyu da biyu guda biyu waɗanda suke janyo muku yarda ubangijin ku fa jahilatu allah ilaha illallah akwai shi da babu abun bauta da cancanta sai allah wal istighfaru da kuma neman gafara kun ji wayannan biyu suna janyo yarda allah madaukakin sarki wa mallaka mu lajina alakum aluma wadanda kuma ba ku da wadatuwa ga wurin fatasaluna la aljanna kuna da wala ya ba ku aljanna haka yake fatata ayyuna bi minan nar kuma kuna neman tsari a gurin sa daga wuta fa hadhihi kitabu kullun minhuma minha sababu lil hajji wal maghfira wa idan tabi'u gaba ɗayan su hanyoyin da dalilai da suke janyo Allah ya gafarta wa mutum Allah ya mana gaba ba ma kalmar tauhidi ita ko kalmar tauhidi fa innaha tahdimu dhunuba wa tambuha tana rusa zunubai kuma tana tafi zunubai wala yuqa zamban wala yadbiquha amal an gane ko sannan ba ta barin kowane zunubi kuma babu wani wala yadbiquha amalun ba wani aiki da yake rigayarta وهي تعديل الإفك والركاب إذا تجد يوجد أنت وياه الذي يجيب العفك من النار وأنت يجي تبتد شغر واتو أنت وياه لجو شغاوتا ومن أتى بها أربع مرات دول دي يزهدو hira yanzu lokacin da yawa yi gari wa hira yanzu da lokacin da ya mata mun yi wannan a baya muka ji hadisin bai yi ne a saka wallahu bi nan Allah zai yi shi daga wuta wa man kana ha mukhlisan min qalbi harama wallahu ala nar wanda yin fada yana da tsarkake ta a zuciyarsa da ikhlasi Allah zai hana shi zai haramta masa shiga wuta wa ma kalimatul istighfar ita wa kalmar istighfar ba min azami asbabil maghfira yana daga mafiya girman dalilan shiga aljanna gafara ba fa inna istighfar du'a bil maghfira domin istighfar addu'a ce wato da cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wa du'a usaimin mustajab ya hali ya hali ita ku addu'a da azumi a bakkar kowa ce lokacin azumin sa wa inda take ya ka lokacin da ya zo buɗe baki mun yi wannan bayanin jiya a awoyi gaba ɗaya kai ta addu'a ba ta tsautawa inda ba ka kake go daga wannan ramadanin ka canja tabi'a daga safiya daga bayan asuba zuwa faduwar rana ya zanto ka samu lokuta daban-daban da kai ta daga hannu haka ake yin gaskiya sannan kai buɗe baki ka kuma ba wai bane ake sai an zo buɗe baki kawai ba kamar matafi ne ina yau in ba ka haka yanzu ka rika yi za ka zama canji wallahi qala hasan hasan wata ya ce asiru min al-istighfar ku yawaita istighfar da inna kum la tadruna mata tanzilu rahma domin ba ku san yaushe rahma take sauka ba ko qala luqman ibni luqman na ce yace wa dansa ya ku ya kai dara a wurin da na ga istighfar ka tawa wa halkin ka da istighfar Allah akbar fa inna lillahi sa'atin domin Allah yana da wasu lokuta da la yardu fiha da'ila baya biyo da kunji baya biyo wa da bai tambaya abin da ya tambaya to yawan yi din nan baka sani ba a daidai lokacin ka daga hannu kai kuma Allah ya ce na yi in za ki so ka yawaita saboda wannan lokaci ne mai tsada fare da wa bil asar ya zo a asar inna iblisa qala iblis ne ce halakun nasa da zunu na halakar da mutane da zunubai wa halaku ni bi la ilaha illallah su kuma sun halakar da ni da la ilaha illallah wa istighfar da istighfar kun ji lagwa kun ji makama abu ne shi din da ake karshi yawwa wa istighfar khitamul a'mali salihah kulliha shi ko istighfar shine wato cikon ayyukan kwai gaba daya gaba daya yace fa dukkan mu da yin salatu wal hajji wa qiyamul layl da shi ake cika sallah da haji da qiyamul layl sai ba ba kana iya da sallah ki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko sannan da ka gama qiyamul layl subhanan malikul qudus subhanan malikul shi ma ji kake rabbul malaikati wa ruh aikin hajjin ka ba idan kai duk wanda ya kalli ibada zai ga dole istighfar ne to duk wanda ya sallah sallah da tun daga fara da ba Allah kake kira amma wai kana idarwa sai kai istighfar yin ba da aula a wani abu in dai sallah bayan an gama za a yi istighfar to komai ma za a yi ma istighfar domin duk da kake tsammanin gaba ɗaya ka shige da cikin ne bin Allah to saboda gudun ko ka tauye wani abu sai ka ce Allah na tuba shi za ga a wanda ya fito daga mataki sai ya ce gobe ranaka shi ma ko ya wata kwajariya yawwa to shi ne ma da yake watubtamu bihil majalis watubtamu bihil majalis kun ji guraren zama ma da ita ake tikewa du'a du'a da kafaratul majlis ya take hasan durba kada ne da yake kike duk a domin an ne ba gurin zaman makokin da ba gawa ya fitan zan da kai kai ne yawa kuma ka tashi ma ka kuma yi Iji ne ma ne gurin zama ma fa in kana zikira duk da cewa ta kasance zikira da zikiri kana tabiu alaiha wa in kana lagwan wato kana tabiu alaiha sai ma ne yake cewa mutum da kiya dan faru akan ta in mutum ya aji an da ita وإن كانت لغوا كان كفارة لها kaga in kayan zikirin kana kadiyo alaiha idan ka zama mai zikiri to ya zama wato kadiya da shi ka ambata Allah wa in kana lagwa in ko ya san shan zance ne to kana kafarata laha misali idan ya yi san shan zance wannan istighfarin da yi to sai ta zame maka fara فكذلك ينبغي أن يكتب صيام رمضان بالاستكبار فيما فيسا كما أتيكي وتر رمضان أعظم رمضان بالاستكبار وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى الأمثال عمر بن عبد العزيز لو كنت كان في الخلفاء yana amir al-mu'minin sai rubuta wa gwamnoni a garuruwa ya amuru bi kafi ramadan da istighfar a wasiƙar yana umarta su cewa kowa in ya zo bayan ya gama ramadan da to ya gama azumi lallai ya istighfar wa sadaka da sadaka sadaka da fitri an gano sadaka da fitri ita ce sadaka da ake ranar sallah kowa ne garin kwana gobe sallah fa inna sadaka da fitri tsoratun lissahin domin sadaka a zakatul fitri ko sadakatul fitri ko zakatul fitri ne wato tana tsarkake mai azumi ni ina lagau na daga yasassun zantuttuka da kai wa rafati da bada yusuf din nan da kai ba wal istighfaru da kuma istighfari bi rabbi ma ta saraka min asiyam dan bi wato yuradiyu yau ma ta tare da istighfar yana ayyuke ma ta tare da abin da ya yaji mina siyami na azumi billan kuri ta hanyar ya zaccen zancewa rafasu da bata kada umar bin abdulaziz shi kitabi umar bin abdulaziz ya faɗa cikin littafin da yake kulu kama qala abukum adam alaihi salam ku rika faɗa kuma yadda baban ku annabi adam alaihi salam ya faɗa yake rabbana zalamna anfusana ya allah mun zalunci kawo kanmu wa in lam tajid lana in baka zafarta mana ba wajen amna baka ji kanmu ba da nakunan da min khasiri za mu zamo cikin asararu annabi adam ne zai faɗi wannan me ya faru iya ganyen bishiya kawai da suka kai ganye kai bishiya ma ka cinye ba wai ganyen bishiya ba wallahi biji ka cinye to saboda haka mu ya mutum dan da aje ne wannan to dai ce wa qaw wa qulu kama qala nuhi alayhi salam sannan ku rika fara kamar yadda annabi nuhu ya faɗa yake in la tabjini ya Allah an baka yi mun zafara wata rahamu baka ji kaina ba a kuma min al-khatimin da zan zama cikin asararu wa qulu kama qala Musa alayhi salam sannan ku bara kamar da annabi Musa ya bada yake rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kaina ko wanda annabi ya zo zai faɗi wannan to abinda Allah yake so a addu'a kenan in ka zo ka nuna ka fi kowa laifi ko kai ne ta tabarin masallaci ka zo ka zo ka ka tara mutane ka rika jama'a lalle ku tuba wallahi ku tuba kai wanda ke a mu tuba an jami'i to alalle domin kun ga mu ba ruwan wallahi kai ta gaya mutane ku ba ruwan kai ba ruwan ka ai ba kai annabawa ba amma suka zo ta ce mun zalunci kawo kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin haka za ka yi ta annabawa ke ne ina da ni ko kai sai ce rabbi ni zalantu nafsi ya Allah ni na zalunci kai na fakin ni ka zafarta mu har annabi Musa ya faɗa yau kuma Oke. Ai ba a dogaro da wannan wutar malama amma gudani. In dai kuna da zola, kawai ku tale mu a zola. Oke to. To na gani. Sai ce wa qulu kama qala dunnun. Sannan ku rika faɗa kamar yadda Annabi Yunus ya faɗa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. saboda da kunne na ji dan lema yana cewa wai yanzu a wata uku za a yi ana mai kenan daga shida zuwa shida za a rika ba da wuta sai da azumi ya zo da kunne na ji wannan satin ina ba kuma kun gani in an kawo ta ta rike da yawa to in ka ganta da rana kawai zuwa ce ta dare ce da kunne na ji yana faɗa cewa sai an yi wata uku kuma yau na gani a rubuce ma wasu sun rubuta cewa ana jan hankalin zai da rangan saboda haka ba la'akari da inda da sola kawai a yi karatu ne yawa wannan shi ne to shi ne ma ne yake cewa asiyamu shi azumi junnatun minan na garkuwa ne daga wuta malam yau kalliqaha mutukar baka ke tatuwa mutukar baka ya ga azumin ka wato zai zai ba garkuwa daga wuta wal kalamu sayyi'u yufarriqu hadhihi junna mummunar magana ko tana keke wannan wannan mai garkuwar wani tilbaru ya rage au ma to karraka yana shi ko tilbari yana yana yana dinke inda aka yada inda ka yada azumin ka istighfari yana dinke mai amma da nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ne lakar kadiri bi su'al al-afwi annabi ya umarci na aisha a daren lailatul qadai na cewa ta rika roƙon Allah afuwa fa innal mu'mina yajtahidu fi shahri ramadan fi siyami wa qiyami domin mu'mini a watan ramadana yana kokari ne wajen yin azumi da tsayuwar dare fa idza qaruba fa da da lokacin gamawarsa ya kusanto wa ta dafa lailatul qadri kuma ya dace da lailatul qadri lam yasali la illa al afwa to ba abin da zai roki Allah in ba afwa ba kal mutil muqaffir kaman mai sako ne wanda ya taƙaita shi ba kana ya hawo ibn mu'az ya hawo ibn mu'az yake laita da arifin ba masalan Allah bane man lam yakun gaya ta amali min Allah al-afu duk wanda ya ga al'amarin sa a gurin Allah abin da yake nema a gurin Allah in ba abuwa bane duk wanda ya ga baya nema abuwa gurin Allah to bai ga Allah ba ya rike da mu da muke kaza Allah ba da wani zargi baya zargi ka bai man istaghfara bi lisani duk wanda ya nemi gafara da harjarsa wa qalbuhu da zuciyarsa ala al-ma'siyati akan sabo to wannan ma'qudu eh abin da wa alƙawari ne وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الجهل ويعود da kuma kulla niyyarsa akan cewa wato ko man takbara bi lisani wa qalbu ala al ma'asiya duk wanda ya yi istighfari da harshen da zuciyarsa ala al ma'asiya ce ma'qul an gane ko yana ne kulla abin da yake abu hakoki na sabo a cikin zuciyarsa wa azamu kuma ya kulla niyyar cewa an yarjiya ila al ma'asiya cewa ga shi yana istighfari ya kulla a zuciyarsa amma a zu a ransa ya kulla ni ya cewa an yarda ila ma'asiyar cewa zai koma wa zabo ba da shari bayan wata ya wuce daga ranar sallah ko bayan sallah kawai za a koma ruwa wa yahudu kuma ya koma fa sawmuhu alaihi marzu to irin wa'annan da istighfarin nasu da azumin nasu azumin ma zai da shi rai wanda a ransa ya sa rai cewa in ya gama an fahimta da ko idan har an gama azumi ya wuce zai koma ruwa to azumin ma in yayi wurgo maza domin ya raina Allah wa babu kabuli bi wajihi masdud sannan kofar da aka bude mar abukata wanda za a gafarta mar Allah ya toshe ta ita ba ka abi ne man zama ramadana duk wanda ya azumci ramadana wa huwa yuhadisu nafsahu yana kuma zantar da kansa cewa idan aka idan aka bada ramadan idan sallah karama ta zo bayan ramadan me zai a tsarar bahu zai saba wa Allah wanda zai fara shirya sha biyar ga wata na yi ga ramadan zuwa ashirin za ga ana masu shirya tattaku da rashin mutunci ana kai mutum to duk wanda ya kulla niyya da irin wannan sai ya ce ba su yamu wa alayhi manzo azumin da shi ma su yi ne ومن سام رمضان هو اللي يعزم في رمضان وهو اللي يعزم نفسه يعني إذا شد كنز سوى إذا أفكر بعد رمضان إذا يلي أزم بايا رمضان ألا يأتي الله أنت إذا أتي وابلت لو يتابع الله ودخل الجنة بغير حساب ولا مسألة هو النبي جاء الجنة بعد على الإنسان وكم بعد بن قومه وأما أهل الجنة shi ita ko roƙon aljanna wa isti'azati min Allah da neman tsari daga wuta fa min ahammi du'a yana daga mafiya muhimmancin addu'a da ake so ba waye Aisha na alaihi salam haula hanu dandi haka annabi ya fara a wani dogon hadisi an gane ko yace mu ma da muke kai ko shine haula hanu dandi anan muke kai ko mu wajen me da wani wani ya zo ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam yace wanda suke me kake cewa an ka dage addu'a annabi ya ce bin shi ce ina neman tsari ne da aljanna wuta ina so Allah ya bani aljanna sai annabi ya ce mu ma da addu'o'in da ka ji wala anan muke kai ko a nemi tsari da wuta kuma a yi ne a nemi aljanna shine haula halu jannati anan muke kai ko mu shine ma da yake fasaimu yurja istijabatu du'a'i duk ne azumi yana fatan Allah ya amsa mar addu'arsa bayan baki Allah ya dawo illa bi ahadil umur to ya kamata a ce kar ka roki komai in ba abubuwa masu muhimmanci ba duk abin da zaka roka kar ka roki abu da jajin kawai ka zo ranar da za a yi ranar da ake sa a rai da ya zai kadar karɓar roƙa a jiyar madrid ko barcelona sa'a ai ka zama shafin da eh kawai da zo da ra'ayi dali a wannan ranar kalkila su ko ko za a wani abu a ce kawai ka roƙa kai ba za ka roƙa kan ka kari daga wuta ba ka roƙa kan ka aljanna ka roƙa iyayenka ka ko kun san mutanen mu yanzu har da masu sauka ba wani abun mamaki bane sauka alqur'ani saboda ra'ayi ban da kulab din sa na'am suna kaji a jira ko wani final da za a yi ko wani wuce real madrid da barcelona a suna da da wasu to kaga sai da suke yi kwana takwas suna aji to ana ma ba a zo Allah bari da ya bara a cin yi zuwa ina ruwan Allah da wannan abin nan ba ruwan Allah ne Allah ya zo wa bil hadisi ya zo a hadisi ta'rudu ila fahati rabbikum Allahu akbar ku bidira da kanku zuwa ga kyaututtukan ubangiji shine za ku ji wauki hal alalan muni a wakanta da zuwa bai zo da nafaha ba nafaha shine aqiya aw libatu shine annaha nafaha kuma dai wata kalma kuma sai a ce rahama duk dai rahama ma aikata ma rahama yawa sai ce fa inna lillahi nafahatu bi rahmati domin Allah yana da kyaututtuka daga rahamarsa yusibu biha man yasha min ibadi yana tare da ita ga wanda ya ga dama ya so cikin bayinsa kamar asabatu sa'ida duk wanda ya samu rahamar Allah ya samu kyautar Allah ya yi arziki sa'adatan la yasqa ba'da abada arzikin da ba zai ƙara yin tiya ba bayan wannan Allah ya sa mu samu fa in fa in azama na hadi mafi girman kyautar Allah madaukakin sarki mu tsara bata sa'atin jaba mutum ya dace da lokacin da Allah yake amsa addu'a wannan shine mafi kyautar Allah ka dace da lokacin addu'ar kawai zance ya gane yas'alu al-abdu fi al-jannati wan najati minan nar sannan bawa zai roƙi a nan ne zai roƙi aljanna ya kuma nemi tsari daga wuta fa yujabu su'alahu a nan ne sai Allah ya amsa wa addu'arsa fa yakunu bi sa'adati al-abadi shi rabota da arziki na har abada qala ta'ala Allah yake fa man zuhiha 'anil nar duk wanda aka kubutar da shi aka fusgo shi daga barin wuta wa udkhila al-jannata aka shigar da shi aljanna fa kad baza sai ya rabota يجب الواقع ليس سعيد الذي دنياه تسعده إن سعيد الذي ينجو من النار إيه ليس سعيد ولأنبك ولأنبك دنياه تسعده وأنت أنبك إن هذا إلى دنيا ليس ودنيا تسعده تكي تكي تكي ميلتي سيكي إن سعيد حقيقة من أنبك الذي ينجو من النار شنو أنت يقول تلبوتا شنو بأنبك عباد الله وقوة يا الله شهر رمضان قد عزم على الرحيم wata ramadan ya yana kulle kayan da na tafiya walam yabqa minhu illa al-qalil ba abun da ya rage wanda je kadan faman kana minkum ahasan ahasana duk wanda ya kyautata a wannan watan fa alayhi bi tamam to ya tsara ka kyautatawa wa man kana fara duk wanda ya saka tikuwa bal yaturu bil husna to ya hakuri ya cike watan sauran kwanakin da kyawawan ayyuka bal amalu bil kitab domin al-umuru bil qawatim ayyukan da ana kallon ne ka cike jini Allah yana kallon da mai kada ba shine al-umur bil khawati shine falamal bil kitab fastani mu'minu ma baqiya kuribati sauran abin da ya raguwa wadi au sannan ku yi ban kwana wa wadi au ku yi ban kwana da jiji azza da niyyatin da ba su tsarkin gaisuwa wa zalamin da amu qulubul muttaqina ila ila hadha shahri tahillu Allahu akbar zukatan zukatan wato masu tsoron Allah a wannan watan suna shiga jarabawa wa min alami jira'ihi ta illu saboda radadin da suke ji na tafiyar watan kuma har wani ta ce gara kuka suke shi ne ta illu har ta ce ga kuka suke idan kana hada da zau man rabi'a dini idan wannan ya kasance shine raji na wannan ya rabauta a wannan watan fa kaifa biman kafira bi ayami to yaya za a yi da wanda ya asara a kwanakin wala ya yi da kuma darara ma za yin fa'ul mukuri da jini buka'u wanda ya sakaci a wannan watan ko kansa ne zai amfana ba a wannan watan tunda ya yi sakaci wa kada azuma fi musibatu alhali musibar ta girmama wa jalla izahu sannan jajin da za a yi ya girmama jaje in su magabata zuwa ji a mutum jaje wallahi kana su sallah asuba a sai a ji a mara jaje Allah ya so Allah ya kiyaye gaba kamar yadda ka san wanda ya asara a kasuwa haka za a ji a mara jaje Allah an je mun gaba mu ka zo sallah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye gaba haka suke yi malai ce kam ne sai hal miskin fa ma qabilan nasa nawa nawa ne aka yi wa miskini kana wato nasiha amma ya ki karba za ga mutum ji ba kuɗi ba komai ji ba komai tara ba ma ga ba Allah ko ya ji yadda kam da ya yi zan misali haji nawa nawa ka kira zuwa ga maslaha ba ma azaba amma mutum ya ki amsawa ila sulhu zuwa ga sulhu kam shahidal wasilina fi an gane ko shahadar wasili da dini nawa nawa ne waɗanda suka halarci wato saduwa da wannan watan nawa ne wa huwa mutabaidin amma kuma yayi nisa da wata ga ya sadu da wata amma yayi nisa da duk alherin da ake samu kan marabbi zumaru sa'iri wa huwa qa'idun nawa nawa ne wato tawagar wato waɗanda suke masu jan mutane zuwa ga alkhairi ya zo wuce ta gaban sa amma huwa qaidi yana zaune ya ki zuwa a gaban ko zai zo ya wuce tafsiri awa ɗaya ne ba amma zai dawo kuma kana gurin ko ba ka bane zai je ya dawo yanzu ka dinnan da ka to awa da ya zabi ka je ka dawo wani abokin ka kana nan ka wanke a gurin da yake zama kokokin da ba zawa kuma ka koma ku ci gaba da zama sai goma za ta yi to nawa nawa kai to azumi ma haka ne za ka ga a cikin ramadana za ka tafi awa ɗaya ka je tafsiri awa ɗaya da rabi ka je kai sallah ka dawo kuma yana zaune a gurin ko ana hira ko yana kallo wannan abin da ake samu a kai kaje ka samu shi kuma din da yana nan a gari to shi ne ma da yake cewa a ta iza za ka bi lokaci har lokaci ya yi masa kunci wa haka bi maqtu sannan kuma wato kyama ta Allah madaukakin sarki ta fada ba shine al-maqtu Allah madaukakin sarki ya kyamace ya kyamace nadima ala tafriq yanzu yana nadama akan sakaci da yi kila la yanfa'u nadam lokacin da zama ba za ka yi ma amfani ba فلا تسألوا ولا تلوم المنايا ومتكمدا فليس لك اعتذار فيما بيتي من نسوء تيجي فيها فنفسك لوم يسي كنت ذاك لي كنت ذاك زرجا كجنبي كنت ولا تلوم المنايا كنت زرجا أبو هونك ba ruwan da yadda ke yanzu yanzu in kai siyari in kai ce gidan zu zai ba nan za ki ba idan kuma ka ce a ba gidan zu zai ba nan zai duk da ka kai gidan zai shi ne abin da yake wa mutkamadan yake ka mutu wato alkamadan shi ne alhuzun shadi cikin bakin ciki mai tsanani eh falai da laka ajizaru ba ka da wani uwa hankali da zaka ba wa Allah yaji ne malin ki jaru ramadan tarafa wai kamar yana magana da watan ramadana yace ya ce watan ramadana ka sauƙaƙa domin ulmumin dina da dabba sannan hawayen hawayen wato idan ka ba da umarni kenan idan umarni ya zo in kuma ka gana ma kace kamar ne sai kace sharu ramadana da rabbaka shi wata ramadana ya sauƙaƙa nan kuma magana kake ta umarni da rabbaka sauƙaƙa wa jumu'ul muhibbina tadabbaka an gane gobe da baka shi ba sannan hawayen masoya Allah shi ma ya kwaranya da yawa ko kuma ya kwaranyo addafi shi ne mai kutun kudin juna an gane ko da Allah ya magana a cikin suratul kari to shi ne ma da yake cewa qulubuhum min alamin firaqi tashaqqaq Allahu akbar zukatan su saboda tsanani na radai na rabuwa da wannan wata da rahamar Allah ta shakar tsarfai biwa yake a ta wabbatun lilwala'i tuɗi omin narin sauki muna fatan cewa wato wannan abin da muke muka shiga na ban kwana da wannan watan zai kashe mana wannan wutar shauƙi wato wutar shauƙin da ma rasa abin da ya kona abin da ya kona mana na zuciya da damuwar da muka shiga to muna fatan cewa wato ban kwana da Ramadana zai zame mana alkhairin da zamu zo mana mona har bayan wuce wata da wata gidan da zamu zo mu tsara ya shi ne malai yake a ta sa akan a ta ta tawbatin ta ta tawbatin da sanu lokacin tuba wa ila'in tarku min siyam wa ila'in da kuma turuwa daga sabo tarku min siyam wanda ka samu daga wato ka samu daga azumi kullama ta haraka zai cike ma jibin duk abin da kai ka kula ka yaga a samu kadiun an rasubil maqbulina yalhaq da sannu wanda ya yanke daga wato ya yanke daga ayayi na waɗanda waɗanda aka karɓa addu'o'insu aka karɓi tubansu da sannu muna fatan cewa wannan da ya aka bar a baya zai je haɗu da su a ta asirul auza muna fatan wanda ya zanto kursunan yaƙi ne na zunubai yudula shi ma za a tafi shi a samu lissau jaban na da yau muna fatan wanda sunan da ya cancanta a cikin ƴan wuta muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa ya fada cikin waɗanda yau za a yanka su a tawa a sami kimar wakti tafaru muna fata kuma muna fata wato ta fuskar abin da ya shafi lokacin rabuwa ila kulli ma narju min alkhairi nasari nasari duwa da duk abin da muke fata na alkhairi za mu haɗu da muna wannan fatan fa yujbaru maktur kuma a wannan lokacin muna fata Allah madaukakin sarki ya dora wanda ya ya kai ta kowane bangare ta hanyar abin da ya jabi kasuwanci ko karewa zuciya ko abin da ya kama da wannan wai uban tayin muna fatan kuma Allah ya karɓi tuban wanda ya tuba wai wata ku fata'u sannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya yanta mai yawan sako ne kuskure ne wai sadu man shaki kuma muna fatan wanda ya zama sunansa dan wuta ne da Allah madaukakin sarki ya sa ya zama yana cikin yan aljanna kadimma conclusion suke wato karasawa sai ce fi kiyami cikin min shawwal dangane da abin da ya shafi azumin wato shida na shawwal an abi ayyub radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake man sama ramadana duk wanda ya azurci ramadana sun ma ba a hutu da min shawwal sannan ya bi bayan da kwana shida na shawwal kana ka siya ni jari to ya zama kamar wanda ya azurci dani gaba daya wato zamanin rana da yi da suke rawu musulun warawa ahmad wannan sa'i an sauban marfu'an ya mutu yari ramadan bi ashira bi ashhuri azumtar wata ramadan da yake da wata goma wajen ya mutu kaji a yamin bi tare shi kuma kwana shida nan daidai yake da wata biyu kaga wata goma ga wata biyu sha biyu kenan fa da ka siya musana to dini zai zama kamar kayan azumci shekara wani biyu da yana rabi Allah wa Umar ko an man saba Ramadana annabi yace duk wanda ya azumci Ramadan to atba'u bi sittin min Shawwal sannan ya bi bayansa da kwana shida na Shawwal fa ka annama sama dahara kamar ya azumci الدهر أدمي رواية رواه البزار وغيره وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان annabi yake duk wanda ya zargi Ramadan wa ba a wuce ta me yake wai ya bu bayan da kwana gida ba dole sai a jira ba ko daban daban ne kafin din da wannan ta wuce to sai yake kawo da min zunubi zai fita daga zunubin ta ne kayan mi wa da ko ummu kamar ranar da mahaifiyar da ta haifi Allah ya sa mu dace akhiruhu garbi wa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talakai mali wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam godiya ta tabbata salati da ga Allah aminci ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gode wa Allah wannan tilka aka rajul alila saboda haka mun yi darasi goma kenan muna da darasi goma a wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala kai da ina kallo tambayoyin nan musamman suna da munasaba zan kuma sako da ni ga abun magana da sarkin malamai domin mu ciki wannan tambaya mala ina son ƙarin bayani akan menene karancin kwanakin yin itikafi wanda shi ne karanci za ka yi za ka yi na kwana ɗaya ta halatta saboda haka shi ne karancinsa yaushe ne ake fita daga itikafi na ga wasu suna kaiwa har ranar sallah gaskiya da da yake inganci da an ga wata domin kuma an ga wata yawa yin shi kafin ramadana kake an gane ko yawa sai dai kana da wani dalili da yasa kawai ka fita daga yin shi kafi kana so ka zauna kai ba za ka koma ba sai wa ke gani amma da zara an ga wata an tabbatar da garin wata mafi yawanci abin da ya sa dama ake kwana ai ɗaukar lokaci ne na cewa ba a yi bayani ba ko mutum bai ji labari ba yana ga in ya fita yanzu kuma kafin ya je gida ko wasu dalilai amma da zarar an tabbatar da garin wata fita gida za ka zama gida za ka yi shirya ka tafi wannan shi ne wata inganci gaskiya Allah ya dakatar da mu sai kuma wannan shi kuma yana cewa malam ka ce akwai musulmin aljanu ba ni na faɗa ba Allah ne yawa sannan kuma suna zuwa da aji kuma ka ce kangararru ake daurewa idan kuma idan musulmin aljani idan sun zo da matsayin azumin da yi ita wanda aljani ya buge in dai ba wani abu da zai karya wata azumi ba ko wani abu da ya sa ta shiga ta ai ba za a ce azumin ta ya rufe ba an fahimta musamman ga wanda take da wannan larura ai ka ga sai sai ya zautu wato ana an sa ta cikin wata wahala ce ma da ala alaikum fi dini na haraj ba Allah ko addini kuma ba shi da wannan Allah ba ɗauki sarki baya sa mutane a cikin kunci saboda haka idan ta tashi mutum ba wai wasu malaman ma suna ganin da ake a zuwa aljannin zai sa ta ta ruwa ta sha ba ita ta ɗauka ta jawa aljanin da ya ɗauka ya ja a lokacin ba za a ce ta shara ba azumi ba to ba ya ba fito da wannan ne dan kara ba wa wasu wato koba jijjiyar ruwan sai aljanu ne su tafi yawa dan ka ga ai an kwanakin baya ba da an doke ba an fara samun masu ciki zai su cewa wasu take a rediyo da juya wayan gani ne mata ciki ni na ji wannan to ka ga ana ba da wannan koba wayan gani ne ka ga ba wani abu da za a da za a zo a kama ta da jikiyar sannan kuma malam an ce ana kowa daga ilimi hakin sace ne manyan aljanu su dawo cikin mutane mara idan sun dawo jikin namu za su dawo allazin ko sun tafi kenan in sha Allah da alajin tafi ai wannan wannan wannan kangararun idan Allah ya sa Allah ya jikin ka daji a wannan azumin ai duk wannan ibrisin min aljanna duk koran su zai wani ma yana san wato ko ya mutu kun san da ake jihar da ruwa da mutu a ƙarya ne ba al'in zuwar jinni da mutu haka annabi ya ko ce ce da mutum da aljanna suna mutuwa ko idan suna tsawon rayuwa ne to wannan shi na gode Allah ya ƙara lafiya da ni don kwana mai amfani wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi gaskiya gaskiya ba zan kuce banda yabawa kamar yadda na faɗa wannan shekarar kusan tana cikin shekarar da an ba mu gudunmawa matuƙa matuƙa iyaye sun ba da kun san abin da zai ba ku mamaki littattafan nan da aka siya kusan ɗari biyu da wani abu ni da wanda ya ta bangare da ban san ta bangaren sarkin malami ba kusan casa'in da bakwai bisa ɗari duk da cijiyar ne suka siya yanzu haka sarki akwai bawa Allah da ya ce zan zo karatu yake ce wai ba za a yi walima ba nace ba mu ce walima za a yi ba saboda haka ya turo da ruwa da lemo yanzu za a yi amfani da shi da yace duk da haka ne na ce masa ba walima ba ce yanzu da nake so mu kan yi magana yace da ko ruwa da lemo duk da haka yace kuma da an fara din su din ne ne za su ƙara hubba ga wallahi shi ne ja ba mai wata magana wata walima ba sai ko gaskiya gabanin da haka yake mana an jaruwa Allah ya zaga da alkai to ko dai ba ba an yi bajin ta gaskiya kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukakin mu sun dora mana baki baki shi ne je musu addu'a Allah madaukakin sarki ya sa musu amizani wannan ko jaka ba mu nauyi suka dora mana muna roƙon Allah ya saka musu da alkai ya yawaita mana irin su baki da ai ka gaba na gaba ta kalli to kazan yanzu ko ba malai da ko sai na gaba tambaya da su wai dan Allah ya kada shiga ya ta shiga cikin bautar iyaye ta je hana shi ga wannan abin da ake magana a na duni duk da cewa su biyayya ga iyaye ne ai akwai wanda baya yin abu sai ya yi dan ganin ido to amma su dadin da ko dan ganin ido kai wa iyaye daidai ne kun fahimta da ke ku daidai ne Allah madaukakin sarki ya dace da mu ina sanar da yan ICT gaba ɗayan jama'a saboda zani ne rana asabar yawa saboda tafiyar rana asabar magrib zuwa isha ban dauke wa kowa ba ni ne ga yadda da kai na shi za ran kan babu ce kuma a can da zai yawa malamin zai da matsala inda ya ji daga kunne na daga baki na zuwa kunnensa insha Allah ta'ala eh a hada ko yawa zan samu sarki Allah ta ga da alheri kun ga wannan a har yanzu wa ba wa Allah da ya bada wannan ragowar littattafan ba mu kare da su ba amfani za mu za mu magana da mu littafin sai ya canza mana da wanda za mu yi amfani da su insha Allah Allah ba da بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina uwa murna da godiya mai tarin yawa abu na farko da zan fara yi a wannan rana wacce take karo ba don muna so ta zo ba amma don suna ce ta rayuwa da abin da aka fara yana da ran da za a daina shi karewa ma ita kanta duniya da lokacin da Allah ya ce ba mata za ta kare haka mu ma da lokacin da zamu rayu da lokacin kuma da zamu tafi saboda haka sunan rayuwa babu wani abu da yake dawwama komai farko zai yi ƙarshe. Godiya ga Allah madaukakin sarki, godiya mara iyaka bisa wannan ni'ima da ya mana a wannan guwa a wannan masallaci mai albarka. Allah ya yarda ya sa mu cikin wanda suke tarbar wannan wata mai tarin alkai da albarka da irin wannan gagarumar faɗakarwa da tunatarwa a irin wannan gagarumar makaranta wadda duk shekara cikin yardar Allah da hore Ubangiji maɗaukakin sarki ya yarda muke gabatar da irin wannan lanta ta kusan kwana talatin a wata ɗaya ake tun farkon kamawar sha'aban zuwa ƙarshensa wajen shekara uku kenan Allah ya tabbatar da wannan tsari Allah ya ya sa ya tafi yadda ake so kuma duk abin da aka yi shekarar da ta gabata sai a ga shekarar da za ta zo Allah ya ninka alkhairi da albarka sama da wacce ta wuce baya wannan alama ce ta insha Allah Allah ya yarda da abin da muke yi a wannan masallaci mai albarka godiya ta ni godiya ce ta musamman ga dan uwa Malam Yusuf Jafar wanda Allah ya azurta mu da shi a wannan unguwa a wannan dalilin da albarka kuma shi ne da Allah ya yarda yake babu wannan gudunmuwa ta musamman a irin wannan munasaba a irin wannan lokaci duk shekara a samu wani littafi da zai ƙara karantar da mu babban makaranta da za mu shiga ta azumin watan Ramadan wannan godiya ce ta musamman ga malam da kuma yi masa kyakkyawar addu'a da kuma neman dukkan mahalarta wannan taro suka da addu'a ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda duk ya maka alkhairi matukar abin da za ka faɗa ya zamana ka gode masa ka yaba masa ka ce Allah ya saka masa da alkhairi to ba muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi godiya ta uku shine da iyaye da muke tare da su tun da aka fara wannan karatu kasancewar iyaye suna shiga cikin ƴaƴan wajen ayyuka na alƙali na addini yana ƙara karfafa ƴaƴa duk inda ana samun dattijai suna rayu haɗuwa da ƴaƴan a masallatai to alama ce ta wannan waje ne wanda ya samu kulawa ta musamman da ga bangaren addini shi yasa abubuwa sai su tafiya daidai saboda inda da tunje ko wani abu aka gani zai karkace sai ka ka samu uba wanda zai ce maka kaza da kaza aka yi da zai fi dacewa muna zuwa Allah ya tsara musu lafiya da tsoron mai albarka ya kuma saka musu da mafi cikin alkhairi haka godiya ta uku haɗe da addu'a ga yan uwana samari matasa wanda ni kuma kowane lokaci suke halarta wannan majalisi kullum in ka ga samari da matasa a wajen abin da ya samu addini suna ba da himma wannan yana ƙara sa farin ciki da nutsuwa da kuma ƙara tabbatar da cewa Allah ya yarda za mu haiza wato za a samar da wani ayari na shugabanni jagorori managarta a cikin jihar mu a unguwanninmu a duk inda muke to domin matsala da ake samu ko shugaban shugabanci za ka ba mutum in dai ya san kalan lahu kalan rasul sallallahu ko za a ga abu mai kyau amma in dai aka sami wanda yake bulo inci tara bai san ma ina za a ba to zai ta tallaza muku azaba a shiga uku Allah ya kiyaye to wannan shi ne shimfiɗa ta a gurguje ba wani bayani zan yi tsawon Allah da ba zai wuce minti goma ba ko bakwai takwas na farko tunatarwa ta a dinkule ina ƙara tuna mana mu san girman wannan wata da yake tun karo wannan wata da muke azumtarsa ɗaya ne fa daga cikin rukunan musulunci kowa ya san wannan aiko a wannan makaranta da muka ji ni sai na tattara wani abu a dunkule nake ganin wannan in ƙara tunatar da kai da yan uwana mu ƙara sanin wannan wani wata ne shi dai wajen nan ka dole ne ka yadda bayan ka san matsayinsa ka san yadda Allah ya wajabta maka shi ka ji kuma hikimar ubangiji da ya baka shi don ka ƙara komawa ne zuwa ga Allah gaba ɗayan rayuwarka abinda da yawa ba su gane ba watan ramadan ba wata ne da aka ware a cikin sa kadai ake bautawa Allah ko ake komawa zuwa ga Allah ko ake ciyarwa ba ko ake yin alheri ko ake a'a ko ake yin sabo da alqur'ani a'a gaba ɗaya rayuwa ake so ka san wato ka tsaya wajen bauta wa Allah da kaɗai ta da ayyukan alkhairi shi Ramadan wata makaranta ce da ake ninninka ayyukan da ka saba yi kana yi a shekara na bauta wa Allah da Allah an fahimci wannan shi yasa na ji daɗin wannan karatun na ƙarshe mun ji in kai ba ruwanka da Allah in ka hankula ne don dole in kai kana yin azumin ne kuma an dora maka ta ko Allah Allah kake a jama'a ka koma gidan jiya wallahi duk alherin da ake samu a watan ba za ka samu ba amma waye ya fi ɗiban romo a Ramadan shi ne wanda dama wannan shekarar gaba ɗaya a cikin da'a yake ga Allah madaukakin sarki a cikin bin Allah yake ce wannan ƙara masa kwaɗayin ina ma Ramadan ya zo ya yi ne ya lullunka a kan abin da ya saba ne wannan zai ƙara tabbatar maka haka shi za aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aka ce kana ne kana azwajan nan dama annabi sallallahu alaihi sallama ya fi kowa ne ya fi kowa kyauta an fahimta ko ya fi kowa ne amma sai aka ce wa kana ajwadu ma yakuna fi ne fi ramadan shi ne kawo jibril fa yudarisu alquran ya fi kowace kuma kyautar kullum yana yi amma faɗin ramadan ya zo ana ganin yadda yake tun kudo kyauta yake nan nan kata kai ka ce guguwa ce da ta taso ta tun karo ta kowa sai ya ɗebi rabansa ko kana zaune da kawo maka ko kawai dole in kai in iska ta bugo ta tawo akwai wanda yake da wani abu da zai ce ka tsaro inda yake to ashe ba wai sai ramadan za ka zama ka zama gurgurin marowaci sai da ramadan da karka fitta wani a to mutane a wannan rago kana da hali a a rago wadannan mutuwa za ki da Allah an fahimta ko ko kuma a kai da kake jira sai nan da wata kaza ramadan ya zo sannan zan yi alheri sannan zan yi kaza da wa kuka yi alkawari rubutacce cewa kai za a wannan ramadan da kai sau da yan uwa ramadan yana yin maraba ga wanda dama ya saba da Allah madaukakin sarki ya saba alkhairi sai zama da yanin nan wallahi waɗannan matasan ina ƙara jin hankalin ku dage wajen ayyukan alkhairi da shi ake gina rayuwa da shi ake yin arziki da shi ake albarka amma duk aiki na alheri da za ka ba da misali suka fanna ni hali ta bangaren na ma ko wanda suka zo suka ce ga ni ta ji wallahi ji ko babbi ne a nan fa da saurayin ɗin da zai iya kawo littafi ɗari biyar wallahi ko a jikinsa amma tare da ina lissafin yake tafiya waɗannan abubuwan su suke gina rayuwa kasuwancin ka yarwata arzikin ka ya albarka sa hannu wajen taimakon addinin Allah don ubangiji ya alƙawari ya rantsuwa wallahi sai na taimaki wanda ya taimaki addini Allah ne yake faɗa in yace kawai zai yi sai a sai amma dan a nuna maka girman abu saboda haka Allah madaukakin sarki ya ji hankalin mu da cewa bauta wa Allah ake gaba ɗaya mutane gaba ɗaya rayuwa har mutuwa ta shi ta ji da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa abudu rabbaka hatta ya'ti kalki ka tsaya a ci gaba kowane lokaci wajen bautar ubangijinka babu dare ba rana har mutuwa ta rike ka an fahimta ko sau da haka wannan wata ne da ake maka kira da shahar sabri watan haƙuri haƙuri wajen jajircewa don bin Allah haƙuri wajen duk wani abu da ka san saba wa Allah ne ka haƙurƙuta da kanka ba za ka yi ba haƙuri wajen fitar da abin da kake so na dukiyarka da bayan saboda Allah haƙuri wajen kome wani zai maka na cutarwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani yazo ya face ka ko ya nemi tashin hankali da kai ka ce masa Allah ya baka haƙuri ni azumi ne haka annabi ya ce ko sallallahu alaihi amma yau haka muke ana cewa an yi an yi fada da wasu nan aka raba da kyar aka wasu kai ko wata bagwariya ne ta ce watan fadar ya kama ka gane ko wai watan fadar soyayya ka ji azumi lokaci ne a yi na haƙuri da juriya amma kar a yi mana kwatanci a cikin wani wani yana azumi ba a kufule wani yana azumi ba a kula shi wani za a yi fada da shi a jamba da shi a yi hayaniya da shi kai ka san wannan bai san ma ne azumi ba shi kuma shi dinnan shaharul rahmat wal maghfirati wata ne da Allah yake kwallo rahamarsa ke gafara da bayansa wal ikhi min al-nina min al-nira kuma idan ka bayi ba su ba wuta duk bala'i da wuce a saka autawa da da azabar da ta wuta da ita Allah ji amma yake yake ba dan wuta har Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu dinga neman tsari da ita lalle ka san wuta bala'i ce Allah ya fara yi wuta shahr mudafat al-ajr wa tafsir al-sayyi'at an abu karantar nan kawai mun gamsu cewa lalle watan nan bisa gwalagwalan abin da muka ji ana ta kwaran yawa wata ne da Allah madaukakin sarki yake lullunka kyawawan ayyuka yake kuma kankare maka munana mutane da Allah yake ƙara ba wa gaskiya da nagarta nasara akan bayi sai mutum ya rinjaye ya karfin zuciyarsa bisa zuciyar da take ta umartarsa da ayyuka munana wata ne da ba Allah ya ka ba mu wajen dacewa a cikinsa da ibada ya fi wata dubu wanda babu wannan daren saboda haka ya ku bayan Allah wasiya ta ga kaina gare ku fastaghfiru rahimakumullah هذا الشهر بما يليق به من الاحترام يا مبارك الله الله mana rahama gaba daya mu fuskanci wannan wata da dukkan abin da zai jawo mana samun yardar Allah na ƙara mana wasiya ina ƙara jaddada mana cewa mu ribaci wannan lokuta kafin tsingewa in Allah ya azurta mu ya yarda muna cikin wanda za su azurta wani jara gobe za a fara zai wani ran da aka yi da da ranar za a kai shi kabari wani wani tashi za a yi da shi wani adadi ba za a gama da shi ba shi yasa Allah ya yi cikin lokaci irin wannan na alkhairi da duk kalada kuna jin hadisi a cewa Ramadan ya zo har ya fita duk irin wannan ruwan rahama da Allah yake kwarin yawa bayi a ce wai kai ba kai abin da za ka samu wannan ba Allah ya sa ka a wuta Allah ya sa ka a can cikin kasarta Allah zai san ka da rahama haka fa addu'a ce ba wata ne da za a yi sakaci da shi in Allah ya maka arzikin riskarsa ba mun je da magabata wata shida suke yi suna roƙon Allah ya kai su wannan wata bayan an gama shi wata shida suna wa Allah adalci Allah ya sa abin da suka yi a wannan wata Allah ya karɓa kai ya nufi wa alamu annal furasa la tadu ku sani dama ba wata dama da take da wani ba hakika ba wata dama da Allah ya ba ni azar ta dawwama in sai ka fi kowa da'a ga Allah akwai ranar dole sai ka bar da'a ka in ka fi kowa saba masa akwai sanda saban ma ba kai ka kai ba sai ɗauke ka ko kuma in kai ka fi kowa da'a akwai tsawon ran da zai baka kana kallon da'ar da kai ka kai ba kana kallon saban akwai lokacin da Allah ya ce kana kallo ba kai saka saba masa ba ko ana bin Allah lokacin da ya ba da dama kake da rayuwa kake da karfi a jikinka isa na rasarwa wani hadisi ce ku gaggawa wajen ayyukan alkhairi ba wani abu da kuke jira ba a rayuwarku duk wanda yake rayuwa ɗaya daga cikin abu bakwai shi yake jira ya same shi ko dai tsufa ya zo mai rigar da ciki ba ma son mutuwa amma akwai tsufa ko wadata a baka wani a baka wadata amma ta sa ka ɗagawa da manta Allah ko mutuwa mai gaggawa kana tsakiya da rayuwa da jin daɗin duniya mutuwa ta zo ka mutu da arziki ko ko ana cikin duniya a ji bayyanar dujal babu sharrin da ya kai bayyanar dujal da layi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma jira kuke kawai an iyawa ta tashi aw sa'a ta sa'a ajahawa ita ko alkiyama ita ce mafi masifa mafi bala'in mafi tashin hankali to da kan kana rayuwa ka san me kake yi wallahi azum duk wanda ba Allah ya yi alheri ba sai ya yi nadama ranar da nadama ba za ta masa amfani ba wa annal amara mahduda mun da ga abu rayuwar nan kaitacciya ce iyakantacciya ce tana nan Allah ne kaɗai na san lokacin da ya yana nan a rubuce ba wanda ya kara. Ko bi ajalin ma'alu lokacin na nan rubutacce a wurin Allah. Saboda haka wasiyar a wannan rana da Allah ya yarda aka kammala wannan littafi a wannan masallaci da Allah ya yi wa albarka shi wajibi ne wannan abubuwa da muka ji a wannan makaranta da aka yi darasi guda goma kowanne ana zuba karatu da yawa da yake shiga ko ina a cikin zukatan da kwakwalwar mu da tunanin har ma abin da ma ba ma maganar ramadan yake ba saboda ga mai kyautar niyya shine babban muhimmin lamari da zan kai da yawa mutane suna yin aiki amma zamanin da ake cikin zai a wani ma kai da kanka kana ganin aikin ka san ga aikin kirki ne amma ba ta shi ne wani yau ta kai mutum zai yi aikin alheri a tara masa mutane wani ya raba musu sadaka wasu an yi musu bidiyo wannan irin masifa aka shiga sai a rubuta waya a gidanka ake kai ne ka tara mutane za ka ba sadaka waya ɗan hoton kawai tana raba kuma wani mutum waya haka ma ya fito media ya tsara kan sa wai yake dan wani ya haka aka gaya ma ana yake dan wani ya gani babu kaskanci irin a ɗan mutum a bidiyo ana nika masa abu shi ba ba ta kai ta kawo ba ai ta dama bayarwa koyi ta yafi a kan bayyana da Allah ya yarda a bayyana din dan wasu ke koyi amma ba irin yadda ake yi yanzu ba ta kodar ta wanda suka masu rauni suna kokawa a ba su abinci kana musu bidiyo kuma ka dora wai wai kana duba wai mutum kaza ne suka gani wallahi duk wanda yi wannan da shi da wani gara ma wanda bai ba tun da shi ya yi amma bai san girman Allah ba ai ba haka Allah ya yi koyewar ba ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan koyewar ba yace a cikin mutum bakwai da Allah zai sa ido al'arshin sa ko akwai wanda yi wata sadaka ya koye ta har daman sa bata hagun sa bata san abin da ne haba daman ka ka bayar ga hagun nan bata san ka bayar ba wannan kadai yake Allah ya sa kai wa al'arshi me yasa ba a ce waɗannan masu bidiyon ba saboda haka duk aikin da za mu yi kuma mu sani babu wani aiki da yake Allah ya karba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda aka yi dan Allah aka rubu Allah shi kai da ma ta gaban Allah wa min mutaqin saboda haka duk abin da zamu yi mu karfafa niyya mu saboda Allah mu nemi yardan Allah mu nemi sakamako kyakkyawan wajen Allah shi yasa shi kansa Ramadan din nan ga hadisi anan an karanta duk wannan wallahi wasu mun san hadisin amma muna wucewa jiya mutane wasu ba su kai ka ba shi gaba ɗaya Ramadan din nan fa duk abin da za ka yi a ciki in baka rufa Allah ba ba za ka samu komai ba haka a rayuwarka ma shi yasa yake man kama Ramadan sai ce ne imanin wahyi saba mutum daga umma ta kaddama nuna ka je ka karanta ne malamai su ce akan imanin wahyi saba kuma annabi sallallahu alaihi da yawa masu ra akwai masu raye daren azumi ba su da ladan komai sai wahalar da idan sa idan sa suka yi yace da yawa daga masu azumi ba su da ladan komai sai yunwa da kisuwa sun hada cikin su kawai abinci saboda ne duk abin da ake so su kiyaye na su nemi Allah su kyautata su kiyaye dokokin Allah su ba su ba to ya Allah zai yi shi to da haka mu ƙara komawa wannan makaranta ta Ramadan Allah yana ba mu ita ne gani wa zukatan mu da halayen mu da ɗabi'an mu hali an fahimta ko ba wai jira ake yi wa kamar mota ce ta tara bakin kan ya mutu ko a je a juya a zuba mai da Allah an zuba sabon nan cikin haka za a bata dan Allah in kai biye kar ka tsare ni nan da wata ki kai ta hawa a haka da dai wallahi motar buga za ta wani kuma motar sa ta buga shi ma ne ne kuma buga ne Allah wallahi saboda haka zuciya sai an yi mata tsari ana kwaɗantar da ita ana motsa ta abubuwan fa wajen ayyukan alkhairi da ake a wannan wata wallahi in ka je kasashen laraba nan da kake gani da abubuwa musamman dai karshen alƙibla mu ka je maka ka je madina ka ga yadda ake babu hali ga kyautatawa ga mutuntawa kuma da yawa mai wani mulki muloniya ne da shi ake saba wannan sadin amma shi ya dace rusu ba zai gaya wa kansa gaskiya ki wannan abin shi ma ya kokari har yau ba a samu inda ake standard abinci